الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حكا انقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله منا ما سو فارا واد جند دبويا الله سبحانه وتعالى ونذكر رحمة شيء توسعين شيء منا منا وانا لوكشي ميتارا البركة وانا ان شاء الله تعالى جي جي جي دا شاشد ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar inda sautin bai shiga bai mutu inda bai shiga bai ba to bai shiga ba a cire shi a bai wanda ya yi daidai da 26 ga watan 20
miladiya shekara biyu da ashirin da hudu na
daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin tashar madarufa inda muke tafsirar alkur'ani mai girma wannan kuma shi ne darasinmu na sha biyar daidai a cikin wannan sura mai tarin albarka ita ce suratul baqara taken karatun namu shine karatun hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka inga ma lahiya ga musulmi ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai ba mu gushe ba muna faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas Allah ya ce da za ku kira su cewa su zo su yi imani kamar yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi imani za su ce alu'minu kama amana sufaha yanzu kuna son ku yi kira mu yi imani ne kamar yadda wawaye suka yi imani wanda mun yi bayanin maganganu malamai da nanta da wannan aya wanda in ka kira su ne kan su yi imani da Allah muna fahimta ku zo ku kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi kaɗai sai ku ce ni a abin yana son bincike aiki ba za su yi imani ba wanda kuma mutane ne wanda ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ga musu su munafikai ne wanda su Umar suna cewa ya Rasulullah ka bar mu mu je mu yaƙe su mu kashe su annabi ya ce yanzu in na yaƙe su za a ce ina kashe ka hambaina ne amma ku bar su ba su yi imani ne imani ba kamar yadda za mu zuwa mu ji aya na gaba duk in suka haɗu da sahabbai za su ce ni wa idza laqul ladina amanu qalu amanna za su ce ni imani amma wa idza khalu ila shayatinihim shine in suka koma wurin uwayen gidansu a sai ku ce inna ma'akum ai mu tare muke da ku inna ma nahnu mustahzi'un kawai wa'ancan sahabban na annabi hatta shi manzo Allah mu yau da shi muke ba dan mu yi imani da abin da ya zo da shi wanda sai kamar da mu yi magana asali yana ɗaya daga cikin abin da yasa ake cewa Abubakar As-Siddiq shi ne lokacin da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yayi Isra'ila da Iraki ko yace ya je Baitul Maqdis duk a dare guda ko da ya zo yana ba mutane labari suka ce to wannan ƙarya ne da ta zo da ita yanzu ba wanda zai yarda ne da cikin dare ta ce ka je gaban sama ta bakwai suka ma'annabi tambayoyi duka suka ga eh lallai dai in ba wanda ya je wannan wurin ba mai ba mai ba da labari amma kawai mutanen nan suka buga kai da ƙasa suka ce ƙarya manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da aka salba Abubakar da shi da munafici a gaya mushi to kai ha mutum naka ya shararo wata wanda kai da kanka ba za ka yarda ba ni wai a jiya cikin dare bayan an tashi da shi yake wai ya je baitul maqdis daga nan ma an yi gaba da shi wai ya kai can gaban sama ta bakwai abubakar kawai abin da yake manzon Allah ya gai aka ce kware da gaske ce na yi imani Allahu akbar shi yasa kuka ga annabi in yayi magana ko abubakar bai nan zai ce ya yi imani abubakar ma ya yi imani to haka sahabbai suke sun yi imani da dukkan wannan to su kuma wangan munafikai mutanen manza da ka kira su kan irin wannan sai su ce a a su bu su yarda ba ba za su yi imani ba irin yadda wa'ancan suka yi imani saboda ni suna kallon wai akwai wani irin dubara ne da suke da wanda zai tseratar da su shine duk lokacin da ka kira mutum kan Qur'ani da hadisi kar ya kiya ko to yana kallon shi yanzu akwai wani abu ne wanda ya tanadi wanda yake wannan shine ke gyara shi wanda sai da aka kashe su manzo Allah ke cewa shi yanzu abin da nake ga muku ba gaskiya bane ba za ku ji ana ta wa'azi a ce kaza ba kyau kaza ba mu kyau ko wallahi da wanda suka mutu za ku ji maganar su da kun samu cikakken shaida kan abin da ake gaya muku gaskiya ne Umar ya ce ya Rasulullah mutanen da sun mutu annabi ya ce Umar wannan kai da kike kusa da ni baka ki su jin abin da ni yake cewa shi yasa shi yasa na daga cikin matsalar su kuma na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kai yaran maka iya ba mu wata aya wanda Allah ya ce a bauta ma Allah shi kai kuma wace aya ce alkur'ani suna da yawa wa ma umiru
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة sai Allah subhanahu wa ta'ala yake aiwa ma umiru ba komi ba muka ce su illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din sai kawai su tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi kaɗai kasa haɗa shi da kowa su matsalar su da manzon Allah da manzon Allah da ya zo yake kowa ya bauta ma abin da yake so to ba su da matsala ne amma ko da ya zo sai yake to kowa ya yi watsi da nashi duk wata gargajiya da ka riko kake kakan ku ne bar magado matakar ka saba ma addini kai wurgi da ita kai riko da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi sai su ce a a a inna la tariku alihatina ha shin yanzu za mu barin allolin mu ne ya sha irin ga wani mawaki majnun kuma mahaukaci sukan tsaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan maganganu to shi yasa kai ne wa'azi dan ka ji an zage ka zage ba gare ka fara ba wanda yake kowa iya wa'azi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma bai sha ba an ce bai iya ba an ce ba haka ake yi ba shi yasa shi na adam ba wanda ke mai daidai sai Allah Allah ma da adam cewa yake daidai ba ko ba haka nan ba dan za ka ga in Allah ya ba wani abu wani yana hasada ko wanda ya nuna ka ce Allah bai daidai ba saboda kana nuna cewa ai kai kai ne ka cancanta wani ba shi ya cancanta ba shi kuma arzikin nan ko matsayin nan ba wani bane ke bada shi sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa wai ya kai ne min hasada ka san ko abin ya kere ni ba da ni ba kake ka san ga wane ne kake muna ladabi yace kana kana muna ladabi ne ga mahalicinka saboda duk abin da ka gani gare ni ba ni da ba kai na mashi ya ba ni haka nan ne kuwa akwai wanda ka gani da wani abu wanda dubara shi ke kowa yake ta bashi babu to shi yasa daga ka kira su zo su yi imani da Allah su ya zaba abun bauta da gaskiya sai Allah sai su ta zana abubuwan bautar su shi ta cewa to yanzu a bar laka a bar uzza a bar kaza a bar kaza a bar kaza kai gaskiya amma za su zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko sai su ce ai su sun yi imani shine sai ayar da muka karanta bayan Allah yake cewa wa minan nasi man yaqulu
ومن الناس من يقول آمنا بالله وما واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
kun ga Allah ya ce su ne za su zawa su ce sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah amma Allah ya ce ba su taɓa yin imani da samsam saboda ni shi Allah ya san suwa ne ne wannan mutane kun shi yasa yanzu suka yi da mala yake karatu alqur'ani amma yanzu wurin irin wannan mutanen ni za su cewa matuƙar bai waye ba ko da wata ta zo ta miƙa mai hannu ta ce sama in ya ta amsa ta ake kai in ta yayyawa ina bai waye ba samsam a su a wurin su yi waye ba shine wannan hitsari muna fahimta da an yi koma su yin shi a cikin mutane ka za ka in ka ce nawa sai ba ce kai ni gaskiya abokina ba na kara shiga mutane wurin kumya a sabida ni muna fifita mutane ka Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ba daidai ba ne ba ɗan uwa kan mu cika bayani kan wannan aya wanda ina ji wannan shine darasin mu kusan na hudu ko kuma da uku cikin wannan sura wanda ya gwalgwado mun kawo musamman musamman halin da muke rayuwa yanzu na mutane wanda da ka kira su ka ce musu ku zo duk ku bar wannan abin da kuke yi wannan watsa watsen da ake yi ba daidai bane ba saba makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su ce ma a'a su su ai gyara su ce su manufarsu ma a cikin waƙan nan wayya za su ce su ta san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ban manci wani mawaki da nabi kabiru ban bayyana ma da yake cewa wai cewa yake dan amina in na ji sunan ka nan take sai in jirgice yace ka ji wai dan amina kamar ka kira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu a ce kai dan kanda ne a ce dan kande kuma sunan maka kandan za ka ji ai an kanda mama wani abu ko ba haka nan ba a to balle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kace dan amina kai tsaye wanda Allah da kanshi yana girmama sunan nan a za ya yi tami za ya yi ta kauta kauta kafin ka ji Allah alqur'ani ka kuma babu inda Allah ya ambaci suna annabi qarare kira shi ya Muhammad sai ina sai a hinin alqiyama halama akwai misali a rai ko inda yake kiran shi da wasu sunaye ba sunan Muhammad ba ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ya ayyuhal mudaththir يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنون تستكثر
duka wannan ya ayyuhal muzammil wa ake ma annan muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake kira amma bai ambaci sunan shi ba sai yace wai ka amina in da ji sunan ka nan take sai ihir bice me Allah yake in an kira annabi an yi shi salati to shi ya ji girbi cewa yake yace domin bai janka suke gani kamar na haukace to a yaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ba za su ce ta Hassan bin Sabit ba ko amma kaji ba su ce ba suna hauka cewa saboda ni suna yin abin su ne tare da ilimi ba tare da wuce gona da iri ba mafi yawanci da ka ɗauki irin waƙoƙin nan da ake na bege za ka ga ana ɗaukar matsayin Allah ana ba annabi muna fahimta za ka ga an ɗauki matsayin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ɗauke shi an kai shi matsayin Allah daga nan sai ki ga a yanka kutso wasu mutane su ma ana ba su irin wannan matsayin sai ki ga ana roƙon wani mutum ana ka bani kaza ka bani kaza ka bani kaza wanda wannan ba daidai bane to kaga irin wannan da kake musu kaza sai su ce a a su ma kokarin su gyara ne wanda za su su kafa san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari in ba ku wani misali a gurguje ina waƙar da ake yi ana cewa labbaika rasulullah ai kun san ta ko to mai ita yake duk inda ake yin wannan waka annabi na wurin duk inda ake yin ta annabi sai ya zo wurin to kaga irin dai abubuwa ne wanda yake suna da ni akwai misalce misalce da yawa wanda suke ba ba daidai bane ba sam sam abinda ake so duk lokacin da aka kira ka aka ce ma wannan ba daidai bane ba ka mi kauya matakar abin ya zo tare da dalili ba ra'ayin mutum bane yake ma kaza ba daidai ba ne ba to kun ga su wannan wanda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari ba su yi haƙiƙanin imani da Allah ba ba su yi imani da mala'ikun Allah ba ba su yi imani da littattafai ba ba su yi imani da manzanni ba ba su yi imani da ni ba ba su yi imani da duk abin da ake imani da shi ba kamar yadda babban malami Allah musul Usaimin ne yake duk sun ƙaryata ne amma za su ga wasu ce sun don mi don su samu kariya na dukiyoyinsu da kuma rayukansu wanda jiya mun karanta magana na ibn kafir kan wannan aya kina insha Allah ta'ala za mu ci gaba faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza laqul ladina amanu qalu amanna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
shine babban malami Abdurrahman bin Nasir Sa'adi yake cewa ai hada min qawlihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim shine abin da suke furtawa a bakin su amma a zuciyoyin su ba haka nan bane ba muna fahimta lisanul qal nasu magana na bakin su yana nuna cewa ai sun yi imani da Allah kuma sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma lisadul hal yana nuna cewa sam sam sam wannan maganar da suke yi ƙarya ne ba gaskiya bane ba shine yake ai mai qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ka kuma ta san bayan mun kawo magana na babban malami eh Imam Zazzuli kan kan kasuwar kahunci ko yake na daga cikin kasuwar kahunci shine akwai kufrun nifaq kafirci wanda yake nani na munafiki ne mutum bai yi imani ba zai ce yayi imani muna fahimta to shine irin shi ne na hanyar da muke sai yace wa zalika annahum idza sami'u bil mu'minina azharu annahum ala tariqatihim ai daga sun haɗu da masu imani sai su nuna musu ina ai mu ma irin ku ne mun imani da duk abin da kuka yi ai manzo sallallahu alaihi wa sallam ha ba ina ainihin imani sam sam sam to menene suna cewa su yi imani amma a baki suke gani a zuciya ba daidai bane ba wanda za ka samu hata da yawa daga cikin ahalu sunna Allah kiyaye wannan munafikin yana cin su ba su yi imani za su haɗuwa da wanda suke ba su yi su sun san ba su yi imani da irin abin da su suka yi imani da shi ba amma za ka ji suna cewa yau ai da mu da wa'ancan mutanen duk guda ne bambancin mu kawai sabanin fahimta su sun fahimci kaza mu mun fahimci kaza kaga wannan muna yin ci Allah ya kan mala albani yace ba shakka kuma wannan muna yin ci zai zo ya cika kai da kake wannan magana zaka nadawa bambance magana shi da yake wani taro da aka yi na malumai yace sai zamana irin yan ɗariƙa su ne kan gaba cikin taron yace da idan shi ya ga wani ɗan izala kun san me yayi ya sauke wandon shi ƙasa irin nasu ya hita waje su yi tarbi saboda in aka gani za a ce ai bugu da ne ko mala albani ko da ya gani ce ki wallahi ƙarya ta ci muna nan babu yadda za a yi mu bari ka ɓaci ya amfi tasbih ya kira yake kuma daga wannan ka mu shiga a ga dukkan magunguna ɗan uwa abin da kai imani da shi ko ko ina ka fito ka nuna ka yi imani da wannan abu ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka yarda annabi bai san gaibu ba ka yarda annabi bai kashewa ba bai rayawa ka yarda cewa manzon Allah shi ne kika mako annabawa duk inda kake ka hito ka bayyana wannan shi ne a cikin ba ka da shamaki in kuma kana wannan munafikin ko ka kuma can baya ayar da muka karanta innal ladina kafaru ko da irin wa minan nasi mai yaqul masu wannan munafikin sai Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aw iyyakum ka ga musu ko dai ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ku ta Abu Jahal la ala hudan ɗayanmu dole wa ina wa iyaku wa ina wa iyakum la ala hudan aw fi dalal mubin wa in
wa inna aw wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin Allah ya ce wa inna aw iyakum ko dai kai manzan Allah da kake kira abota ma Allah shi kaɗai ko kuma su wa'ancan da suke kira abota ma wani koma bayan Allah to ɗayan ku na kan daidai ɗayan ku na kan fada ba zai taɓa yiwa ba a ce dukkan wa'annan misali ku riba irin yadda ake wa'azi tsakanin irin 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa da 'yan zala da 'yan kaza da 'yan kaza ko yanzu wannan da munafiki sai a koma a ce saɓanin fahimta ne a ka ce kai da wani duk guda ne kuma in an jima in ka hangun barin wa'azinka ka ce kaza da kaza da kaza da yake ba daidai bane ba kenan ba guda ba kuke ce da shi ko a to hatta daga cikin mu za ka samu wanda wannan asali ya samo menene asalin shi wai ana so dole dole sai an haɗa kai muna fahimta kowa kowa ya kira ka abin da yake kira kan shi kuma a zamna lafiya wanda wani bangare ne na wannan da'awa wanda ake ce ma wahdatul adiyan ko wahdatul adiyan shine masu kokarin su ga ya za su sun hada addinai kai da kanki kana ji wancan yana waka yana cewa Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu bakaifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad yace wannan kulwan lahu ma da shehu kake magana to kai yanzu kuma saboda mulahiki kace kai da wani sabanin fahimta ne kai kana cewa kul huwallahu ahad a wai in yana tsine ma Abubakar da Umar kai duk in an bace su kace Allah ya ƙara ya zagaye ka ce kai da shi guda ne wai in ya ce shi bai ma yarda da hadisa annabi ba kuma ka ce kai da shi sabanin fahimta ne a kun ga wannan duka wanda yake munafiki ne kuma Allah subhanahu wataala yana ba mu labari lallai addini yana buƙatar tsaka saboda ni ba wai daga mutum ba yayi imani kawai shi ke nan za ku take jiki da shi ya zo yau dare ban manta wanda yake wani malamin ta sahabi ya nuna ya yi imani shi ma ya gano gaskiya ne karshe da ya bashi masarci ya kwanta da ya tashi sai ya tattare ɗan abubuwan da ke gare sai ya ƙara gaba a mun gane ne ya mishi ko ba ku gane ba ya sake mishi kaya ya gaba kawai daga wani ya zo ya ce ma shi ba koyin shi ma dan uwanka ne kaza musulmi a mutuna shi da daga malar sarki imani ce bismillah ai shi gonan wurin abin yana bukatar takatun tsammine da ke nuna haka ko ba haka nan ba to kun ga gashi nan in suka haɗu da sahaba annabi sai su ce ai mu ma muna kan abin da ku kuke kai shi amma fa in suka koma wurin uwayen gidansu sai su ce wa annahum ma'ahum ko amma yace fa idza salau ila shayatin ai shine yace kaba'irhum wa ru- wa ru'asa'ihim bishar in suka koma wurin uwayen gidansu manya manyan shugabannin wanda suke da kan sharrin maciyatan sai su ce musu ni qalu inna ma'akum a mu muna tare da ku kun gane kan sun ce masahabbai suna tare da su a yanzu sun zo wurin uwayen gidansu sun ce a'a inna ma'akum mu muna tare da ku fil haqiqa ai taron da ku muke ku ne namu na gaskiya wa'ancan me yake faruwa tsakanin da su inna ma nahnu mustahzi'una bil mu'minina a'a ai muna yaudarar su ne sami ta hanyar muna bayyana musu da musulunci mu alhali ba haka nan bane yau da cikin musulmi akwai wanda da zaka ce mai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai tsaya ta yana shakka amma da za a ce mishi Amerika ko Faransa ta ce kaza za su ga ya jiki ta wannan maganar da muhimmanci saman kan saman zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ni wa'ancan su ne kan ciya uwayen shari to shi ma sun goga mai irin wannan abin da gobe su wanda wancan mutanen Allah ya ba mu labari manufarsu kawai shine ya za su shiga sun samu mijirin da mun bar addini ba ba haka nan bane duk wata na gaya muku karatu wancan da ya wuce duk wata kungiya duk wata tafiya da kaga ana samun kuɗi cikin ta to su ne kan gaba kuma manufarsu na abatar da al'ummar mu manufarsu kawai ya za a yi al'ummar mu ta waye gari ta zama lalatatta al'umma mafi sharrin al'umma kun ga wannan ya nuna mana addinin musulunci yana buƙatar ni yana buƙatar tsantsan kwarai da gaske ba kowa bane ba kawai za ka take jiki da shi daga yake shi naka ne a'a ya gani in gani na sai na wani sai yau da gobe ko ba haka nan ba sai kuma ni akwai wani ɗabi'a wanda yake asali duk in ka ga mutum abu na farko da za ka yi shi za ka mai kallon mutumin kirki kaka cewa da ko mutumin banza ne muna fahimta ba ka tunanin mutumin banza ne ka sa bazan kan mutumin kirki ne amma kana son ka bincika ka ga yane yake ba annab bane muhammad sallallahu alaihi yake cewa in an zo neman arme wurin ku yi binciken halaye da ɗabi'u a a can zamanin da kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah yace ya ku masu imani in wani mutumin banza ya zo muku da magana ku yi ku yi binciken wannan magana duk abin da aka zo ma da shi a aka tsaya kai bincike shin miye gaskiya wannan abu muna fahimta na uwa ba kawai kai tsaye ba za ka yarda haka in mutum ya zo ya nuna ma a'a kai bincike mana ku tuna baitin nan na imrul qais wanda yake ba da labarin wata da yaso kamar ya hauka yace duk abin da ake mamace ya mutu dan so shi karshe kan ya koma da ciyaso yake sai yayi lalata da ita a yace kai har sai da yake wata rana sun tafi gulbi irin suna wanka ya je ya ɗauki kayan ta ya ce ko ta yarda ya lalata da ita ko kuma ta tayi gidan su sun take ita kuma sai dai ta ce gidansu sun san saboda ni ba ta san shi kawai yace to wata rana kawai wai sai ga ta ta taho tana dariya tana habaya masoyina sai yace sai na tashi da ruda saboda kashe ni ne ta zo ko ba haka nan ba amma yanzu in kai ne gako a budo sai ka bude baki kai haba ai na ni da ban na san kalaman nan da ta hesa mata su ne suka hana ta kwana guba ce ta zo ta hesa ma saboda mi shi yana da wayo ne kalli abubuwan da ya ta yi can baya ta kiya ko da ya ganta yace wallahi ta zo da shari ya ruga tana masoyi yace ba shi bane ba me yasa saboda abin yana buƙatar bincike mutumin da yace bai santa bai kaunarta kuma yanzu ya dawo ya ce yana son ka kai tsaye da rana tsakiya ha ai abu yana yana san aini yana san yana san bincike wannan wannan in ja akun fasiko in na bai fata bayyana wanda wasu malumai suka ce na ɗaya daga cikin sababin nuzul na sabkan wannan aya shine wai lokacin da Umar Allah ya kara mishi yarda ko wani bangare na sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwatsam wani ya ce musu ai ai an ce annabi ya saki matai a a annabi sai magana sun ta yawo an ce annabi ya saki matai to Umar yana da iya gida annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai ya kasa hakura yana zuwa ce ya Rasulullah an ce ka saki matanka annabi ce shi bai saki matan shi ba to kaga wannan halin muna rayuwa cikin shi yanzu kawai za ka jin magana kawai sai ka je ka sandale kaha wani shan shayi ce shamila hawla wala quwwata na rinki da Allah baka sani ba hada rantsuwa shi fa labarin wani yanzu irin misali zamana ne yake ana ba wani labari munafiki ya kashe kunnuwa ya ji abin da ya ji bai ji sauran ba amma zai zo yana rantsuwa yana ba da labari ko ya ji an turo ma wani abu sama wazaf daga nan ya kamta abin da ya kamta ya je ya tsaya tsawa to sai sai ka wayi gari kai nadama kan wannan to in magana kana nadama to ai babu inda ya kamata ka yi taka tsantsan irin addininka wanda mu nan gaskiya muna da sakaci kwarai da gaske da abin da ya shafi addini saboda ni addinin namu gado ne dukkan muna a'a ne mu mun taso mun ga uwayen mu ne musulmi ko ba haka nan ba amma da ka je ka bincika wanda suke sun wahala ka yi su musulunci wallahi za su ga suna riko da addini sama da kai yadda kake riko da shi yasa yanzu da za ka samu wani ɗan daba wanda yake daba ta kirki ya tuba ya kama sunna sai ya yi ka kai ustaz sai ya hika aiki dan shi yanzu kawai ya ba da rayuwar ne ko a mutu ko a rayu ko ba haka nan ba da kuma yanzu kana tunanin daga kace ayi kaza ayi kaza za a iya musalli ka alika ma kashi ko a kama ka ali shi kuma da mun tsohon kaura ne sai ce ha ba mala an yi ma an yi ma ne ne ke cewa an yi na banza balle mai dalili a to haka nan ne muna fahimta ko uwa ya zama nan muna da taka tsantsan kwarai cikin mu cikin addini mu annabi ce shi san bai tafi matan shi ba me ya faru ashe wai annabi yana kasamnawa da matan shi ne kan kuɗin kayan miya amma kawai wani munafiki sai sabon magana yake annabi ya tafi matan shi kuma aka ci gaba da yadawa wannan shine irin abin da ya faru ta Aisha ko a da ita da eh musulun sahabin nan safwan ko wanda safwan ko hassan wanda a yaƙi ne fa shi da yake jarumi ne in an yi an yi yaƙi sai shi zai tahowa duka shi kaɗai zai tahowa daga ƙarshe ya ga cikin nasu waye yadda wani abu koya kowa ya manci wani abu ya ɗauka a cikin mai da shi kawai yana zauwa ko da yake aisha uwan masu imani sai subhanallah kaga bala'i ko an bar ta ba a mata an bar ta ba yace abin da karka tarakumin shi bai san ta hau ko ba ta hau ba kawai shi dai yana gaya da raƙumin ko da suka sun kalo gari ha ba sai muna da kai to ga dai shi can sahabin sannan annabi shi da Aisha sun so daga cikin daji to mu dai ba mu san me fara ba to ni kenan ha ya ƙara gaba da jaji fada ya yi samu ne ana wada lafiya ce ka ilimi yana da wasanin lafi abu ma kun ya ga yin ce wai ne aka yi ce ina da lafi wa ina da lafi kai duniya ta lalace ku kyale shi sai kuna hira sai ka ga ya buga kafa ina lafiya ce kai mala abun babu ki wai ne ne aka yi ka gaya mu wai Allah abun babu daɗi ne ne so ce duka ya yi tsira a cikin in ku sanna ya gaya muku ne duka sai ya ga hankalin ku ce wallahi to tsani ne muka ga ya taho shi da Aisha daga cikin daji abin da babu daɗin gai Allah kyauta sai ƙara gaba kankace ni jiske aka wayi gari aka cika gari da labarin cewa wai Aisha wai Aisha ta yi da ina da bayan da kun san me ya taimaka ma wani labari ya yaɗu rishin tantance magana kuma wanga mutanen fa wanda Allah yake ba mu labari wa idza laqul ladina amanu su ne suka aikata wannan aiki amma masu imani ba su yarda ba wani sahabi yana shigowa gida kan san mata da ƙananan maganganu a ce al'amarin haka yi ni ana ji an ce Aisha abun babu da daɗin gani Aisha kai nuna yace kai ki turo wallahi ke kin yi tuna Allah ce Aisha to na yi sai da Aisha saman kai a daga an tarbe ka ina wannan abokin naku wanda kuke zuwa wurin tafsiri da shi kai ranna haba inna lillahi wa inna ashe ina ganin shi mai imani can na haɗe da shi cikin wani lungu gaya ma yana ta kaza yana ta kaza wannan kace ka da Allah raba shi bai ya raba ko kuma kai shiru sai ka bari sai an haɗu gawa ne gawa ne sai ka ce wani mai san me kake mun abin da kake sai ka ji na in to ni ne ce ce a a ni kace a to kun ga duka wannan yana ɗaya daga cikin aikin munafikai don su haddasa fitina cikin tahiyar musulmai kaga sun zo sun samu musulmi shakka yanzu matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce ta yi zina annabin Allah a wanda duka wannan aikin saboda rashin haƙiƙanin imanin su da Allah ne su asali suna kallon manzon Allah ya tarbe musu wuri shi yasa zaka ga ko a yanzu ba wani wanda in ya aikata abu ko ya yake zai saurin yaduwa irin malami yanzu yau da wani Allah kiyaye wani abu ya haɗa shi da wani ya make shi za ka ji daga nan maganar ta mutu amma a ce ga wani malami can ya yi kaza inna lillahi wa inna yanzu ku ga malamin nan da ya ɗauko matar shi aka ce tana jami'a biki da duka magana ce ake yanzu to wani hukubin wata yake riƙewa suna rawa a a ɗora kuma ba a ce komi ba amma dai tun da malami da kasuwa da hijabi ba wai an ci abin da ya daidai ba ne ba amma duka abin ya rikici inna lillahi duniya ta lalace kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda duka so ake kai a haddasa hituna tsakanin musulmi kuma mu ne muke taimaka ma daga an turo wa wani labari sai kai farfaje sama wajen waye sa ka sai Allah ya tambaye ka danni ka tura wannan abu yanzu ƙarshe da in kai ku dukkan wanda suka yi ce Aisha ta yi wannan aika aika sai da Allah ya sabkar da sura ya wanke ka mun sai malam zai karanto mana hoton sura ba sai wannan no سورة أنزلناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم